أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin wannan littafi na Riyadu Salihi muna karatu a cikin wato kitabu salati ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam to littafi da ke magana akan yiwo annabi sallallahu alaihi wa sallam salati za mu tashi hadisi na dubu ɗaya da ɗari hudu da biyar وعن أبي محمد كعب بن عجلة رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد متفق عليه an samu hadisi daga abi Muhammad Ka'ab dan Ujuza yadda Allah su kare tabbata a gare shi yace wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito akan mu wato muna zaune annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga cikin gida yana zuwa tambaya muka yi masa muka ce ya rasulallah mun san yadda za mu yi maka sallama Allah madaukakin sarki ya gaya mana ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima suka ce wannan sallama kan da Allah ya ce mu maka mun san yadda za mu yi amma yaya za mu yi maka salati sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku ringa cewa wato idan za ku mun salati ku ringa cewa Allahumma salli ala Muhammad Allah ka yi salati akan annabi Muhammad wato Allah ka yi daɗin tsira akan annabi Muhammad dan shi ne salati baya an yi bayani ba sai an maimaita ba salatin Allah da salatin mala'ikun Allah da kuma salatin mu bayin Allah kowanne ma'anarsa daban kowanne yana da ma'anarsa daban Allah maɗaukakin sarki akwai hadisi na kudusi da yake cewa zai yi rigima da ɗan adam zan tashin alkiyama ai ka san ka san ma'anar rigima kawai shine za a saka a wuta ai na shine ya fassara rigiman ba wani magana na Allah ya kiyaye eh ina nufin ba daɗi ba ƙari in an ce ma za ka yi rigima da Allah ran tashin kiyama ai fassararsa shi ne kawai za a sa mutum a wuta Allah ya kiyaye Allah ya tsare mu da rigima da mahalicin mu amma haka kalman hadisin da ya magana to da haka sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu wannan siga cewa idan mutum zai mun salati to ya ringa faɗin waɗannan kalmomi yana roƙon Allah madaukakin sarki ya yi mun salati wato Allah kai daɗin tsira akan annabi Muhammad da kuma alayen annabi Muhammad kamar yadda kai daɗin tsira akan alayen annabi Ibrahim wannan kalma na kama da kuka ji ba ana nufin kama na cewa wato irin wancan ba ban san hausa da ba kusan ni ba ba hausa ba ta yi daidai ko yawa ba kama na irin wancan ko ana nufin a yi masa a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati irin wanda aka wa annabi ibrahim ba shi magana take faɗi ba tana cewa yanda ka yi wa annabi ibrahim salati ka masa ta goma shi ka ji kanshi ka yi masa rahama ka ɗaukaka shi ka yi masa gasunan abubuwa allah kaɗai sai yawansu to ka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilinkin balinkin wannan sa'annan da alayen annabi annabi Ibrahim Allah kai ne hamidun abun godewa majidun kuma abun girmamawa Allahumma barik ala Muhammadin Allah ka yi dadin albarka akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da kuma alayen annabi Muhammad kamar yadda kai albarka akan alayen annabi Ibrahim kai ya ubangiji kai ne abin godewa kuma abin girmamawa an yi bayanin mu ya al wato iyalai wanda suka hada da kowa da kowa wanda duk ya danganci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana da alaye su alu aqil alu jafar duk alayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangi da yan uwa makusanta to wannan yana da ɗaya daga cikin salati da ake kira salatul ibrahimiyya وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لن يسأله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آه قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم رواه مسلم an samu wannan hadisi daga abi sa'idin abi mas'udin al-badri yace wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana muna zaune a majalisar sa'ad dan ubada yana zuwa kawai sai bashir dan sa'ad ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya yace Allah ya yi mana umarni mu ma salati ya rasulullah ya zabi bayan an yi bayani lokacin da ayan nan ta sauka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun shiga damuwa dan ba su san yadda za su yi salatin ba da aka sai suke tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zami manzo Allah kanshi sai ya shiru wannan shiru da yayi an ce yana jiran sako ne daga wajen Allah wannan shiru da yayi sahabai suka ta har sai da muka yi kwaɗayin a ce ma bai ma ba mu tambaye shi ba domin kamar mun sake annabi sallallahu alaihi wasallama cikin wani yanayi na wato jiran ansan da zai gaya mana kyautan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana kulu ku ringa cewa ko ku ce Allahumma salli ala Muhammad Allah ka yi daɗin tsira da aminci akan annabi Muhammad wa ala ali Muhammad da kuma alayen annabi Muhammad kamar yadda kai daɗin tsira akan alayen annabi Ibrahim ka yi albarka akan alayen annabi Muhammad da da kuma a da kuma alayen akan annabi Muhammad da kuma alayen annabi Muhammad kamar yadda kai albarka akan annabi Ibrahim Allah kai ne abin godewa sannan abin girmamawa sai ce sallama kuma shine dai wanda daman kun saba kuna yi wanda kun riga kun sani assalamu wa assalatu wassalamu alayka ya rasulullah sahabbai suna yi ana wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallama ire-iren duk kowanne mutum yayi yayi daidai to kun ga nan mun samu sigar salatul ibrahimiya guda biyu ga ta uku an abi humaydin as-sa'idi radiyallahu anhu qala qalu ya rasulullah kayfa nusalli alayk qala qulu allahumma salli ala muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ibrahim innaka hamidum majid muttafaqun alayh an samu hadisi daga abi humaidi as-sa'idi ya da Allah tsara tabbata a gare shi yace sahabai suka ce ya rasulullah ya zamu ma salati wato muna ba mu sai da zamu ma salati ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kinga cewa Allah ka yi daɗin zira akan annabi Muhammad da kuma matayen annabi Muhammad da kuma zuriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ka yi tsira akan annabi Ibrahim ka yi kuma albarka akan annabi Muhammad da kan matayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da zuriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ka yi albarka akan annabi Ibrahim Allah kai ne abin godewa sa'annan abin girmamawa wannan bukari da muslim suka ruwaito shi kun ga an samu sigar hasalata ibrahimiya nan guda uku to sun kai guda bakwai sun kai guda bakwai wasu sun tsaya kan guda shida ne ɗaya hadisin ana maganan malama hadisi a kansa amma dai akalla sun kai haka wasu ma sun ce sun wuce to kowane salati aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam in dai mutum bai furta wata kalma ba wanda take ba ta da kyau salati amma kamar yadda aka faɗi ana son musulmi ya kai matuƙa wajen ƙoƙari da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma tun daga abin da aka tambaye shi ga abin da ya ce kaga ko ba sai an gaya ma ba ma cewa wannan salati matukar an yi niyya mai kyau saboda dai ayyuka suna tare da niyya mutum zai yi aiki mai kyau amma niyyar shi ba kyau shi wani Allah bai ba shi lada kuma mutum yana yi aiki ma mara kyau amma niyyar shi mai kyau sai ya ba shi da ba shi lada ni yana faruwa domin niyya ita ce jagora na ayyukan mu gaba daya niyya ta fi aiki niyya ta fi aiki duk yanda ka kai da aiki ya yi kyau in dai ba niyya mai kyau aiki ya lalace amma duk yadda aiki ya lalace in dai da niyya mai kyau kuma sai a samu lada ka kenan shi yasa innamal a'malu bin niyyat lalle mutum ya zama niyyarsa akan al'amura wato kaga koyi dai da annabi sallallahu alaihi wasallam umarni ne na Allah cewa mai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira kaga umarni ne dole musulmi ya zama yana da wannan niyya musulmi ba zai zama yana rayuwa duk inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi shi kuma zai bi na zai bi opposite kaga ya mai da annabi sallallahu alaihi wasallama kama abokin rigimarsa Allah kiyaye amma zai yi kokari yayi daman duk ayyukan mu ba za ta kai irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu isa ba amma za mu yi kokari mu kwatanta mu yi kokari mu yi abin da za mu Allah ya datar da mu sai kitabul azkar wannan babu zai magana akan zikiri sai babu fadil zikiri wal hasi alaihi wannan zai babi na falalar zikiri da kuma kwadaitarwa da musulunci yayi akan zikiri mance zikiri shine ambatan Allah mutum yayi ta ambatan Allah bab sayyidu zakirin wane ne wane ne sayyidu zakirin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya kai shi ambatan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa ambatan Allah ya fi kowa sanin Allah ya fi kowa yi wa Allah biyayya Allah ya fi san shi akan kowa kaga kenan shine jagora da haka shi ne ake koyi da shi قال الله تعالى ولا ذكر الله أكبر Allah madaukakin sarki a cikin suratul ankabut yake cewa kuma tabbas ambaton Allah shine mafi girma wato duk wani aiki da dan adam zai yi shi dan ya samu lada babu aikin da zai ya samu lada mafi girma irin ambaton Allah kunga ga aiki mai sauki amma ba kowa yake yi ba kowa yake yi ba hasali umarnin da musulunci ya mana shine kowane lokaci mu zama cikin ambaton Allah mu zama cikin zikiri kowane lokaci domin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la yazalu lisanuka ratiban bi zikrillah harshen ka kare guje ya kare gushe yana danye da ambaton Allah ambaton Allah gashin annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika mu da ambaton Allah babu wani waje da aka kara ɗalibin musulmi sakaka yayi abin da ya ga dama babu ambaton Allah ka kalla idan ka kirga awa ashirin da hudu na rayuwa ko da wace ka fara ko da ina ka soma ko daga barci ko ka soma daga tashi daga barci misali duk inda ka fara hajjiyin barcin ba a kyale ka ba tunda akwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ta'arra min al-layl duk mutumin da ya farka ya dan kusa kana bacci wani lokaci ko saboda ka kwanta na ka matsa hannu ka danna kafa sai ka farka ba wajen bacci ya ike ka ba juyawa za ka yi ka gyara kwanciya ka dora to wannan farkawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai ambaton Allah wanda ya yi shi Allah zai mar gafara kana farkawa nan kai ambaton zai ka koma ka ci da bacci to to ka zo ka tashi dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya idan ya tashi akwai azkar suna da yawa akwai karanta karshen suratu ali imran da yake yi aya goma nan yake karantawa akwai alhamdulillahi alladhi hayani na ba'da ma amatani wa ilayhi nushur ga sunan addu'o'i duk wanda dan adam ya samu kaga zai addu'a idan ka tashi za ka shiga banɗaki za ka yi addu'a da ƙafar da aka ce ka shiga da addu'ar da za ka yi idan ka fito za ka yi addu'a in za ka yi alwala za ka yi addu'a in ka gama za ka yi duka za ka ga in ka gama za ka ci abinci ka yi addu'a don bismillah ma addu'a ce in ka gama ka ce alhamdulillah alladhi ada amani eh wata gani wajen alani minal musulmi ko ka yi wata duk wanda ka iya kaga addu'a ce haka in za ka sa tufafi in za ka shiga kai wanka in za ka fita in za ka shiga mota akwai addu'a da aka koya ma na shiga mota in ka je za ka shiga ofis akwai addu'a in ka fito akwai addu'a in ka gama aiki ka taso in ka zo za ka dawo gidanka akwai addu'a wanda idan ka yi ta shedanin da yake jiranka ku shiga gidanka tare ko wanda ya shiga gidanka yake jira akwai shedanin da yake zuwa ya tsaya a ƙofar gidan mutum niyyarsa da shi da abokansa shine za su kwana a gidanka za su kwana kwana sosai za su ci abinci za su kwana hadisi ingantacce na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan niyyarsu shine za su ci abincinka da za ka ci a gidanka kuma za su kwana kuma ba ma za su kwana ba in kai take har za su yadda za ka kusanci iyalinka za su taya ka eh da haka kaga kenan duk maganin su azkar cika idan ka zo da farko kai sallama shi ma azkar ne sallama ta shiga gida idan kai sallama ka shiga gida daman bismillahi walajina wa bismillahi kharajina wa ala rabbina tawakkalna addu'a na dawowa gida in kai ka shiga gida da kai sallama wa iyalanka sai shedani ya ga wa dan uwansa cewa wato ta baci na cewa babu wajen kwana wato gidan ba zai kwana a wajen su ba a ranar amma dai za su tsaya ko za su samu abinci kuma idan ka kama abincin ka kai bismillah ka ce bismillah ita ma ta baci sai ce shi kenan ba kwana ba cin abinci to kaga wanda ya shiga gidan shi yana dan waka dan kwairo na misali fito ka san wasu musamman bahaushe ya dauka akwai bambanci tsakanin wakan Michael Jackson da wakan dan kwairo yana ganin tunda wannan da Hausa yake kama Allah halalin ladan zai bashi tunda shi Hausa yake yi ba su da bambanci da wakan larabci da wakan Hausa da wakan turanci da wakan duk waka ce eh duk ba su da bambanci eh in dai waka ce waka ce da haka ka gani eh mutum ke dan ya ziga ki zaka ga wani sai zai shiga gida kawai sai amar waya sai ta kafa waya haka zai shiga yana ta bambami kaga an yi nasara ba sallama ba komai yawa wani ma yana haka ce yana ya hau dani wajen ta abinci sai wada aiki ai an gane ko a kawo abinci wataƙila abincin ma yana kan tebur yana ji ma yana wayan nan da ya zo kawai sai bugu ne shi ka kaga an gama shaidanu sun samu wajen kwana gidanka sun za su ci abinci tare da kai haka kusanta iyali Allahumma jannibni shaytan wa jannibu shaytana ma razaqtana wannan ina addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ke har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da yayi wannan addu'a to in Allah ya azurta shi da da ko ya Allah zai hana shaytan ya taba shi Allah zai kare dan daga sharrin shaytan kaga ai ba sai an gaya ma ba in ba a yi wannan addu'a ba ko me za a yi to kaga koyon yaro ya fito shi dan ya tagule shi ya zama abokin iblis fa kaga wahala ake sha za a sha wahala kowa ma sai yayi da ya sani akwai yara da yawa ina ga kun gani a ina jin katsina ne ko wai yaro ya ji aka hada baki da shi aka sata mahaifinsa aka kashe mahaifinsa kuma aka ba shi 2000 ne dubu biyu naira dubu biyu naira dubu biyu ba dubu ashirin ba na ba dubu ɗari biyu ba ba miliyan biyu ba a dubu biyu 2000 a gaba shi yake faɗa da kansa to kaga inda shawara da kai za a yi da ka haifi wannan ba gara ka ka haihuwa na kwata kwata Allah ya sa kar ka haihu ai za shi za ta zaba amma ba dan adam ba abin da ka iya har kenan ba abin da zaka iya sai kokari ka bi musulunci in ko kai kokari wallazina jahadu bina la dahdi annahu subulana wannan alƙawari ne na Allah sai kaga Allah ya datar da mu Allah ka datar da mu وقال تعالى فاذكروني اذكركم Allah madaukakin sarki a cikin cikin suratul baqara yace ku ambace ni zan ambace ku shi wani ambato da ake magana na zikirin Allah ana yi soma shine daga zuciya dama akwai idan ambaton Allah ya zama da harshe ana yin ambato cikakken ambaton Allah shine wanda ya taso daga zuciya ya zo kai harshe so zuciya ta faro shi ya yi so kan harshe harshe ya karba harshe na yi zuciya na tare da harshe to wanda shine ya fi kowanne cika a cikin ambaton Allah wanda yake biye da shi ne wanda ya takaita a zuciya shi kuma har ya fi na harshe amfani amma ya zama a harshe ne kawai babu maganar zuciya ai an gane ko saboda shi harshe zai iya faɗan magana opposite na zai iya faɗan magana ma ƙarya yake yi zai iya faɗan magana ba shi yake yi ba ma mutum zai iya cewa da baki shi ba zan ƙara shan ruwa ba yana hunhu yana kurban ruwa ko ba za ka iya ba mutum ya ringa ba zai ƙara shan ruwa ba in yi haka sai sai ya sha ruwa kaga me yake yi da bakinsa ƙarya ƙarya kamar yadda wasu suke wa la ilaha illallah mutum yana furta la ilaha illallah yana tsafi wanda yake la ilaha illallah yana tsafi ƙarya yake yi ko ba ƙarya yake ba mutum yana la ilaha illallah yana da boka in ya gama zai je wajen shi ya gaya masa abu a yi tsafi kuma yana laila laila da tarbi shi ai kaga wannan kalman ba gaskiya yake faɗi ba domin inda in ya ce la ilaha illallah ta yake babu wani abin da bautawa da gaskiya sai Allah wato kaga mai la ilaha illallah ba shi ba boka ba shi ba tsubbu ba shi ba duk abin da yake tarayya ne da Allah wannan shine daman wato tabbatar da abin da ake faɗi haka yake shi yasa ba a san wajen ambaton Allah amma idan da gaske mutum yake yi zuciyar tana wani waje yana ambaton Allah da baki ma zai samu lada ba kamar yadda wasu ke cewa ba lada ba a'a amma rabi zai samu eh harshe na ambato zuciya na tare da harshe wannan shine kamala cika wajen ambaton Allah madaukakin sarki eh saboda duk zuciyarmu ita ce mu shi yasa ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala inna fil jasad mudgha idza saluhat saluha al jasad kulluhu yace wa idza fasadat fasada al jasad kulluhu yace ala wa hiya al qalb yace ku saurara ku ji a jikin dan adam akwai wata yar tsoka idan wannan ta yi kyau to duk jiki ya yi kyau eh in zuciya ta yi kyau komai ya yi kyau sai ce in ta baci kuma duk jiki ya baci yasa ake son Allah yana bada lada akan niyya alheri hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama da ya kasa mutane gida hudu ai sauran guda biyu na tsaki a duk da niyya suka samu abin da suka samu hadisin da yace mutane a duniya kashi uku kashi su hudu ne duka duniya mutum hudu ne mutum na farko da Allah ya bashi ilimi ya bashi dukiya yana aiki da iliminsa kuma yana dukiyarsa ta halal kuma yana aikin Allah da dukiya to wanda ya fi kowa morewa eh wato mai kyau ya ƙara da wanka eh sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum na biyu kuma Allah ya bashi ilimi amma bai da dukiya amma sai Allah ya sanya shi ba wanda yake kallo a duniya sai wannan mutum na farko sai shi yana ta aikin alheri duk lokacin da yake alheri sai ya ce ka ina ma ni ma ina da shi in yayi masallaci ya ce ka ina ma a ce ni ma ina da kuɗi ne masallaci ina ina ina sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan mutum na biyu da na farko da na biyu duk daidai suke wajen Allah wato Allah zai ba shi lada saboda niyya ta alheri da yake kullawa ya ce sai mutum na uku shi ba ilimi babu ba babu babu ilimi sai dukiya kuma yana fanta marayuwa yadda ya ga dama kawai yana abin da ya ga dama a duniya ba ruwan shi da Allah wanda ake cewa mutum ya kwashe kayan shi gaban manzo ko eh irin wannan rayuwa shi kuma shi kawai duniya yake ci shi ne mutum na uku sai mutum na hudu shi kuma babu duniyar na babu ilimin babu kudin amma shi kuma baya kallon mutum na farko baya kallon mutum na biyu sai mutum na uku ba mai burge shi a duniya sai wannan shi yake kallo yana cizo yada iya gaishe yana shan giya da kwalba ɗaya ya ce gashi inda shi ne kwalba uku zai sha eh jinniyarsa kawai ta sabon Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan mutum na hudu na uku nan daidai suke a wajen Allah kaga wannan da me ya samu alherin da ya samu da niyya na uku nan na hudun nan shi kuma da me ya shiga wutarsa da niyya ai bai samu ba shi yasa niyya tana da muhimmanci ita ce jagoran rayuwa ta dan adam musulmi in ga mutum ran lahira hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna in an zo au za a ba mutum littafinsa ya bude ce ga wasu ayyuka sai ce ya ubangiji ni ba nawa bane a ce naka ne zai ga masallatai ce ya yi masallaci goma a shi kuma ya san bai gina ko ɗaya ba a ce ba ce a a ce naka ne ka rike sai a tuna ma a ce a ba ka wuce waje kaza wani na gina masallaci ba kai niyya cewa da mun baka dukiya da ka gina wannan niyyar ta sa aka baka ladan amma fa ba wai ka ji ta kan gini kana cewa kana niyya ba shi Allah ya sani inda gaske kake akwai wanda ƙarya yake Allah ya san ya baka kuɗi ba za ka yi akwai masu dukiya da yawa ba sa taimakon addinin Allah akwai masu dukiya kuma suna taimako da yawa za ka ga Allah ya taimaki wasu da dukiyarsu suna wa addinin musulunci aiki kowa ba a san su ba ko ba sa yadda ma a san su eh akan samu haka mutum ya yi ta kokari kuma yana da kyau Allah ya biya su وقال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين على مدوكacin sarki yake cewa ka ambaci wazkur rabbaka fi nafsika ka ambaci ubangijinka wato a cikin ranka bi ma'ana da kankantar da kai kana mai kankantar da kai cikin wato sirri kana nuna kankantar da kai ga Allah wannan ba yana nufin ba wani kace Allahu akbar ya fito shi ne baka yi wani kun rabbaka fi nafsika ba ba shi ake fara ba ana son ya zama ambatan Allah ka yana ta'allaka da zuciyarka ba wanda zaka ganshi da talbi yana ja yana kallon drama ba na ka san wani sai ka samu ya za TV a gaba da talbi yana ja amma duk abin da ake a diraman na yana biye da shi wani ma sai ka same shi yana kallon kwallo da tarbi na eh da tarbi yake tashi yana tsalle an ci ball amma dai yana yana to ba irin wannan ba ya zama akwai tadarru wato kankantar da kai a cikin zuciya ga Allah madaukakin sarki mutum ya san me yake yi ya san ina ya dosa ya san me yake so ya cimma da kankantar da kai yana sanan mutum ya zama wato yana nuna tsoro na Allah madaukakin sarki wajen ambatan Allah yana jin tsoron azabar Allah madaukakin sarki wato kenan ana san mutum ya sassautar da murya har wa yau ya zama shi yake jiyar da kai misali ambatan Allah da nake yi ba ina yi ne dan kaji ba ai an gane ba ina ce Allahu akbar saboda ina son kai ka ji cewa na ce Allahu akbar a'a ina faɗi saboda ina son so Allah madaukakin sarki ya san me yake raina amma shi kawai nake nake yabo Allahu akbar subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah ya zama da zuciya tare da wanda take tare da mahaliccinta ba wai ina faɗa ne dan wani ya ji ya ji na ce Allahu akbar idan wannan ne zaka tarar da zuciya ta bata wajen Allah ai dama so nake kawai na kaji sai zan wannan to shine musulunci baya so mutum yayi wannan ambaton Allah wato safe da maraice Allah ya ce kada ka kasance cikin gafalallu da kaga wanda baya ambaton Allah ya zama gafili Allah ya kiyaye eh ko zuciyarka ma a hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam yace zuciya ta kan yi tsatsa kamar yadda ka san karfi yana yin tsatsa ba abin da yake wanke ta sai ambatan Allah da istighfari kana ta istighfari kana ambatan Allah sai zuciya ta ringa wankewa sai ta yi kyau sai ka ji ta yi sauki ta yi taushi ta yi kyau kuma dan adam shine zuciyarsa shi yasa zaka ga wasu mutane zuciyar su ta yi nauyi Allah ya kiyaye zuciyar su ta yi kunci saboda nisa da Allah saboda kusanci da Allah yana sa zuciya ta yi zama ta yi taushi ta yi sauki ba mutum bai da damuwa ka ga mutum yana jin daɗi bai da kokobo eh karkace kudi ne da shi bai da komai amma yana jin daɗi Allah ya bashi nutsuwa ya sanya masa kwanciyar hankali to kare kuma in Allah ya ma haka kuma sai ya kara ma kuɗi aka ga abu ya kara kyau ko sai abun ya kara miƙewa to amma ko da ba shi za ka saran wannan sauta ta imani da Allah yake wa mutane ke akwai wai ita ce halawatar iman da ake faɗa eh za ka ga wanda ya samu wanda ya samu ɗanɗanen zaƙin imani yanzu yana jin daɗin imani yana jin zaƙin imani a cikin zuciyarsa nan ne za ka kana sallah kana jin daɗi kasa wani yana sallah kamar dan sanda ya tashi ina nuhu kamar dole amma za ka ga mutum na sallah yana jin daɗi saboda sallah tana da daɗi Allah ya samu ringa jin daɗi muna sallah eh wato rahama ce ta Allah wata kyauta ce Allah yake wa mutane mutum ya zama yana sha'awar yi sallah yana jin daɗin sallah irin yadda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke yi su suna jin daɗin sallah ba nan auke a shaida su ba ne mun karanta rayin sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah aka harbe shi da kibiya saboda yana jin dadin karatun qur'ani ya sa hannu ya zara kibiya ya ci gaba da karatu aka kara mar wata kibiya ya kara zarewa aka kara har kibiya uku ya zare amma bin yasir da yake aka hada su da shi da ya tashe shi a barci da ya gan shi jina jina ya ce me yasa tun da aka halle ka na farko baka tashe ni ba ya ce wallahi surar da nake karanta ne ba na san na yanki ya ce da ba don ma kar awa musulmi barna ba ya zama na yi sanadi an kashe da wallahi ba zan yanke ba har na ba duniya zai ci karatu kaga me yasa me yake sa wannan dadin sallah yana jin dadin sallah shi yasa ake so ka yi kokari ka iya larabci gaskiyan mu gaskiyan magana gaskiyan magana magana ba daɗin faɗa amma dai gaskiya ce gaskiya duk musulmin da bai iya larabci bai more na gane faɗa dawo da ba su na wallahi gaskiya ce duk musulmin da bai iya larabci bai more ba ba abin da ya mora kuma ba za ka gane ba ka more ba sai ka yi ƙoƙari yanzu ka koma koya ko kaɗan kai ya za ka gane kai abin da aka faɗa gaskiya ne saboda za ka ga da yawa ai ko ƙur'ani in kana jin larabci wani wajen ma ba sai an fassara ma ba za ka ji abin yana ma yana shiganka to in ba ka ji abin da ake faɗa ya kaga na ba ba za ka ji daɗin ƙur'ani ba duk da ta ƙur'ani ko ba ka jin abin da ake faɗa akwai daɗi amma bai kai na daɗin shi bai kai a ce kana jin abin da ake faɗa ba idan mutum ya karanta suratu yusuf akwai wani kyautan daɗi wani kyauta da Allah yake masa a zuciya amma sai ya ji me ake faɗa ko na sai ya gama ya ji sai ya ji laqad kana fi qasasihim ko ibratun li ulil albab ma kana hadisan yusara walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi wa tafsiran kitabi al-arabi wa hudan to duk wannan in kana ji ne sai ka ji dadi yana latsa ka kuma larabcin nan Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙe shi kawai shi ne yake hana mu eh yake hana mu kuma can hedikwatan makiya Allah su kuma suka taimaka yanzu suka inda ba da haka ba da da kusan kowane dan Najeriya ya kamata ce yana musulmi ne yana jin larabci amma sai aka nisanta karatun musulunci da karatun neman kuɗi suka zama daban-daban karatun neman kuɗi ya zama kawai tunda kowa yana son kuɗi na nan aka inda a ce an yi da yayi kusa ya kaga da shi kenan shi yasa zaka kowa kawai har ma aka dauki karatun musulunci da gangan suka mai da shi kaman bai da wani kima eh ka ga ka ga mahaddacin qur'ani wai mutum yana kallon sa yana kallon jahili na eh da gangan suka yi kuma wai kuma har musulmi in ma su sun yi saboda ba sa san Allah ya za a musulmi a tura masa wannan tunanin kaga wanda ya haddace Qur'ani wai kana kallon shi wai a wajen ka shi jahili ne me yasa ya zama jahili wai bai iya turanci ba shi kenan ma kaga kenan ma me wannan tunani shi ya dauka turanci shine ilimi ko ka san duk wanda ya dauki turanci shine ilimi jahili ana fata an gani in ma wallahi duk wanda yake tunanin turanci shine ilimi to shi jahili ne saboda ai turanci yare ne na idan kuma yare shine ilimi to babu jahili a duniya kuma da yaren kuma da yaren ka ka iya waye ba jin yaren su kowa yana yi ba shi yasa ake ba mu labarin wata mata da ta je sakkwato tana koya musu yaƙi da jahilci aji guda ne sai ta rubuta tana musu yaƙi rubutun turanci ta rubuta sunan wani da turanci to bai iya ba ta ce ya karanta bai gane ba sai ta ce ai wannan shi jahili ne ya za a yi a rubuta sunansa bai iya ba sai shi ya ɓaci ya ce to can an jima ce madam sai ya zo da yake ya san sunanta sai ya rubuta mrs da minjaye da sinun guda biyu mrs wance wance wance da ajami ya rubuta sai ya ce madam ne wanda ce ba ta sani ba ta ce ya ce ke jahilar banza ce sunan ki ne ke ma ta wace ya rama musu ya ce an ce jahilar banza sunan ki da sunan uban ki ne ba ta sani ba to ai ka ga babu ba yare ne kowa da wanda iya amma dai wanda haka ce qur'ani ai ya wuce jahili kuma na ya wuce jahi malumanmu da suke zaure sun yi karatu har sun fi professor da suke university wallahi idan da wata kasa ce da suke daraja ilimi da an ringa kiran su ana ba su kwalin a jami'o'i haka wasu kasashe suke yi na na kwarai da gaske da sai a duba a ga masu ilimin sai a dauko sai a zo a sa musu wannan riga a basu kwalin su ma haka to sun yi karatun daman karatun ba shi ne ake wa kwalin ba sai dai daman kwalin ake yi ba karatun ba a haka ga shi kenan kawai sai aka aka zama abubuwa da yawa za ka ga muna bukatan gyara Allah ya sa a gyara ko wanda ce Allah ya sa mu gyara eh da wani gyaran da ka san sai dai illa ma sha Allah eh saboda wata tafiya ta yi tafiya an zo an riga an zubar da wasu lokaci shekaru sun ja na an wuce wasu gabobi amma in ana ji wata ila sai kaga Allah ya kawo tun da Allah aka ce ya kawo masu gyaran وقال تعالى واذكر ربك واذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون الله madaukakin sarki yace kuma ku ambaci Allah kafiran da yawa kun ga duk ibada ana sanya mata iyaka amma banda ambatan Allah ambatan Allah duk inda ka ji Allah ya kira zaka ji ya ce ayi da yawa shi yasa mai cewa zai iya cewa subhanallahi to dubu kana iya cewa subhanallahi to miliyan 100 na za ka iya kullum kuma Allah zai baka lada eh baka da ambatan Allah bai da iyaka Allah ta yake wa zikrullahi kaseeran la'allakum tuflihun ku ambata Allah tiyawa ba wanda zai maka divination na da yawa ya ce ma guda kaza ne idan in ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba akwai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada adadi to shi ke zai a tsaya amma ba shi ma Allah ya ce ayi abu da yawa to bai da iyaka shi za a yi ta yi a yi ta yi a yi ta yi wa qala ta'ala innal muslimina wal muslimat ila qawlihi ta'ala waz zakirina Allah kaseeran waz zakirati adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima da kuma faɗin Allah da ya jera yanar musulmi na wal musulmati ya Allah ya jera wal mumini na wal muminati har ƙarshe har iya inda Allah yake cewa wa zakirin Allah kafiran da kuma masu ambatan Allah da yawa wato su ta ambatan Allah tabihi ne tahmidi ne tahlili ne shi sai subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim hasbuna allah wa ni'mal wakeel ni'mal maula wa ni'mal nasir la hawla wala quwwata illa billah misali mutun yayi tai yayi tai yayi tai Allah ya ce wa zakirin zakirin Allah kafiran wa zakirati da masu ambatan Allah da yawa maza da kuma masu ambatan Allah da yawa mata sai Allah ya ce addallahu lahum maghfiratan Allah ya yi musu tanadin gafara Allah ya sama shi wa ajran azima Allah ya musu tanadin lada mai girma ita ce aljanna Allah ya sama shi wa qala ta'ala يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والآيات في الباب كثيرة معلومة sana Allah madaukakin sarki ce ya ku wadanda kun imani ku ambaci Allah ambato mai yawa sannan ku tsarkake Allah safe da maraice shi mala yace ayoyi da suka yi magana ambatan Allah a cikin alkur'ani suna nan da yawa da haka farko dai kamar yadda ne bayani azkar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar kowa ya kokari ya iya na fita gida na shiga gida na sanya riga na cire riga na na cin abinci na zama na iyali duka musulmi kada ya zauna a ce yana raye bai iya ba kuma ya ce wai ba zai yi ba ko da yake ba ba zai iya bane ba zai yi bane mutum kawai jejjela ya ce masa a ba zai yi ba karkai karkai kuma ku gani fa irin wannan tafiya da muke yi duk wannan abin da muke yi fa duk wannan kai kawo mu je kasuwa mu je ofis mu je sana'a mu je kwa mu zo yamma ta yi mu zo mu ci abinci mu kwanta da sabon mu tashi mu sake wanka mu sanya kaya mu je mu dawo haka muke ta yi fa ƙarshen labarin mu fa ƙarshen labari wata ran abin da zai same ni shine sai ku jana inna lillahi inna ilaihi raji'un haka ake dake da zamu mutane ba wanda ake wa waya na ba wanda ake gaya ba in ka ga program din da wani ya baje kafin ya mutu na wallahi wani ake ba labari ya mutu akan gadon asibiti alad da ya so masu shigowa miliyan hamsin yace wallahi ya cika da yake wayar tana hannunsa sai di didinin ya duba sai ya ga muje hamsu abin da yasa magana ta sa ana magana wato gado ne sai ake magana wannan yasa muka yi shi wanda yake jinyarsa yace a ya riga ya mutu lokaci aka sako wannan kuɗi ana magana a nemi wanda ya sako kudin a ji kudin me an gane ai a jikin kudinsa ne a'a wani sako ne wani yaya za a yi da su ta ce a ba ne yana shi ne mana kudin me Allah kaɗai ya sani da haka haka rayuwar take ka ganda yana da iko ya san za a sako miliyan hamsin a da zai san tsaya ko ah sauran Allah ya duba ya samu alaɗin himar amma ina haka take zuwa shi yasa kowa na harkarsa kawai sai dai ka ji an ɗauke wuta wallahi yadda ka san nefa na ɗauke wuta haka mutuwa take zuwa mutum ya san wannan sai ya ta neman gafarar Allah sai ya zama cikin shiri amma yadda ka san ana ɗauke wuta ba shi haka za ka ga mutum kawai sai dai a gaishe ya abin nan Allah ya sa lokacin da za ta zo mana ta zo mana ta same mu muna aikata alheri eh ta same mu ranar juma'a ko ba mai zuwa ba fa na wata juma'a ne kana cikin sallah ko kawai shi ne na eh malam ba mai zuwa ba can can can Allah ya ba mu sa'a Allah ya wani ya datar da mu alhamdulillah na'am sake na'am da sun zauna ya ne ya haka yake man ya haka yake jin da sun zauna na na nuhun tun da sun zauna babu shi maganar zama makoki wani abu ne mai wato sauƙi kuma mai sarkakiya kadan abinda malamai suke cewa ba umarnin shari'a ba ne an gane ai ba musulunci ne ya ce idan mutum ya mutu a zauna na a yi masa zaman makoki ba ai jin bayanin da malamai suke ta yi ke musulunci bai ce ba musulunci ne ce mutum ya mutu a marwanka ba na ya ce a sa masa likafani na ai umarnin shari'a ne ya ce a kai shi a binne shi ya ce a yi masa sallah shi ne suka ce ce zan makoki ba a cikin wannan umarni da musulunci ya ce a yi shi ne fa magana to akwai inda take kamawa a dole a zauna domin an yarda a yi wa mutane ta'aziyya an yarda a yi wa mutane ta'aziyya to idan aka ce ma an ma rasuwa wani tun daga nan da aka rasu ake zuwa mata ta'aziyya dole zai tsaya ya saurari mutane ko ba zai tsaya ba dole ya tsaya ya jira wani za a yi ta da safe wasu za su zo da safe da yamma ana ta zuwa ana ta'aziyya wannan babu laifi amma a mai da ta'aziyya kaman biki shine abubuwan da a mai da shi gidan cin abinci na gidan shagali shine sabbin da shari'a ba ta yi ba hasali waɗanda aka wa rasuwa su ake kaiwa abinci ba wai su ne ake ɗora musu nauyin abinci ba za ka ga yanzu an mai da abin ya zama kaman wani gasa ya danganci wa ya mutu akwai wanda idan aka yi rasuwa har allah allah suke yi rasuwa don kwanakin nan sun huta da siyan abinci misali zai je karya zai je ci na rana zai je ci na yamma ina nuhu ya zama kaman wani gidan biki shine ba shari'a ba ne amma ba laifi idan ta kama a zauna Allah ya ka gani so shi na ce ai sun zauna mana babu komai eh daman shi ba shi za a wa ba ai shi kan ba ya tafi ba na shi yanzu ai an gama da shi ba wai shi ake an uwa ake wa ta'aziyya ai na shi ba ta tashi ake ba dama abinda ba a so kai mamaci kar ka bar wata wasiya dai na sabon Allah kar ka bar wani abu ka ce ai ma wani abin da ba Allah bai yarda da shi ba shikenan amma bayan ka komai aka yi na ranka na ba abin da ya hada kai na ware da gaske kama akan eh ya zama gidan biki da gidan gulmade in ka ji ka ji hirar da ake a wajen makokin ma ai abin ba kyau za ka ga wajen zagin mutane wajen tattauna pdp apc na wa zai tsaya takara wa zai abin nan abin kuma wannan yana sa kashewan zuciya ne hasali wajen in an zauna nutsuwa ake yi ka tuna cewa kai ma tana tafe kai ma gobe mai yiwa kai za a kai gobe dan wannan zaman da za a yi an zauna ko ta'aziyya da za a yi dan minti biyar da aka ji abinda ake so ka tuna ke amma ba wai kana tunanin kawai wani ya ban labari wani ne suka yi takara da wani a Kaduna to sai mutumin ya rasu yace a gindin kabarin wanda suka yi takara wani yake ce masa ai shikenan kai ta faɗi ga shasha kun gane ai wato zai zai nemi kujerar kaga ba maganan ma su maganan mutuwan ba shi bane yana daga cikin damuwa da yanzu ake ciki mutuwa ta zama ba ta mutum wa'azi kawai ana ga kaman kuma musifa ce fa babba hasalin mutuwa ya kamata zama wani wa'azi in wani ya mutu ba ni ba ni kuma sai na ƙara daidaituwa sai na ƙara tuba ga Allah na ƙara ayyuka masu kyau wannan shine amfanin wani ya mutu kafin ni amma ya zan ba ruwa na kawai wani ya mutu wannan ya kashe wa zuciya ce Allah kiya ya rusa sosai ma kana tukin mota akwai zikirin tukin mota mana hasali idan mutum na tuka mota duk inda ya zo hawa zai ce subhanallah duk inda ka ga hawa za ka ce subhanallah duk inda ka ga gangara za ka ce alhamdulillah zikiri ne ba ka sa music kana taskarwa da kai kana ta danna mota wuta ba na eh akwai an bata akwai zikiri ne
ya halatta misali mun goma ko mu ashirin sa mutum yana da wata yana faɗi mana abin da kuma yana cikin
zikiri a jam'i cewa ya halatta su samu wani yana musu zikiri suna amsawa akwai inda yake halatta ba kama a a wasu wurare wanda su da cewa ko shi ma kamar na aikin haji ai zikiri ne amma shi ma malamai sun yi magana domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi kokari a wato ku zo anni manasikakum maza Allah sallallahu alaihi wasallam ku koyi aikin hajjin nan daga wajena abinda nayi ku amma na san wanda suka je aikin haji ko shekaru za ka ji wani yana labbaika ko ana labbaik Allahumma labbaik mutane na labbaik Allahumma labbaik ko ba ni shi ma ai zikiri ne amma dai yana da wurare duk da cewa kamar na ce shi ma din akwai inda aka ce mutum ya yi ta yi amma inda aka waye gari ba za ka iya ba sai wannan sai a yi hasali zikiri babban abin da ake nema a wajen niyya mai kyau eh akwai da yawa saboda abubuwa da suke faruwa na har ma sun daina zikirin har ma sun ɗauka zikiri ka ba aiki wata ‘yan ƙungiya wata ƙungiya ce Allah ta kun fahimce ni akwai wanda sun ɗauke zikiri kama aikin ‘yan dariƙa ne ina ga muku gaskiya ne wallahi kawai haka suka ɗauka sai da shi ba dariƙa shi ke nan ba ruwan shi da zikiri kaga wannan wauta ce wauta ce kawai ƙoƙarin da za ka yi yaya annabi yayi zikiri sallallahu alaihi wasallam sai kai kokari da mu umarnin Allah ne ka koyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma zikiri aikin kowa ne kowa ma zakiri ne eh ba wata ba aikin wata kungiya ba ce wallahu a'lam wa alaikum assalam na irin na buga kirjin nan a to ai na buga kirji kuma wace ka buga kirji shine dai abin da ake wato na buga kirji haka wanda kake yi shi ma na buga kirjin wato ba siffar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi zikiri ba amma shi kai shi a yi a hankali wasu ayyuka da mutane suke yi wato malumma magabata sun ja hankalin mutane wato ayi ayi ayi wa'azi ayi nasiha a bar mutane kuma da niyoyinsu kun san niyyar dan adam babu wanda ya santa sai Allah na wani fage ne wanda kai baka isa ka yi wani abu a ciki ba ba wanda ya san me ake cikin zukatanmu sai Allah to shi yasa ake wato sassautawa ta yayiwa wani wannan ya samu lada na da kake gani domin baka san me ya sa su ba me tsakanin shi da mahalicci shi amma an ka tambaya haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba haka yi kuma za a gaya ma kai kokari ka koyi yadda manzo Allah yi amma ka dinga ambatan Allah Allah wa ala sallu ala nabi karim labarin sun suma wani wa'azi wanda yake yana da kyau na ma wasu bangarorin wa'azi ne mai kyau ga wanda ya san yadda aka taho zai yi murna musamman malamai bangaren izala da suka soma wasu maganganu wanda suke na wayar da kai mutane dangane da abin da ya shafi maulidi ya to na ji daɗi ga Allah ya sani da na ji maganganun wasu ba don komai ba saboda za a waye in ba haka ba kai da ba ka maulidin kai kake cikin hatsari ko ta hatsarin har za a kai ka matsayi saboda gudun maulidi ka dawo kana ƙin manzon Allah ka ba so san wannan musifa ce musifa ce wasu ya kai su ba na nufin kowa ba fa akwai wanda sun tsaya daidai inda ya kamata tsaya akwai wanda kuma sun wuce sun wuce iyaka da haka tsaya kamar yadda wani wani malami yana bayani ya bai abin da yake sha ba ma dan katar nan bane yace al'ummar musulmi su gane waɗanda suka ce maulidi ya halatta za a yi har a tashi kiyama ba za su bari ku ji da kyau wanda suka ce su ba su ga maulidi ba bai halatta ba har a tashi alkiyama ba za su daina faɗa ba na haka ne kamata a yi yawwa na a yi balancin ƙarshe kowa niyyarsa shi za ta kare gaban Allah eh amma dai kowa ka san cewa san manzo Allah dole ne ko ko akwai wanda yake dan dauke babu ai duk ai inda zaka gane abubuwan kuma dole ne kowa na murna da zuwan manzon Allah ba san musulmin da baya murna da zuwan manzon Allah ko wani ya san wani babu amma kuma murna shi kuma ai akwai yanda magabata suka yi kuma dole ne mu yi kokari mu kokoye su babu wanda ya kai sai na abakar san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ji manzon Allah ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada akwai sahabbai wanda ya fada lalle suna kaunar shi kuma ayyukan su ya nuna haka ko hijira da sayyidina abubakar suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi idan kana karanta tarihin tafiyar su inda lokacin da suke cikin kogo manzon Allah ya gaji sallallahu alaihi wa sallam ya sanya abin nan kumatinsa a jikin ciyar a sayyidina abubakar shi kuma yana zaune sai bacci ya kwashi annabi sallallahu alaihi wa sallam sayyidina abubakar yana jin daɗi manzon Allah ya samu bacci kawai sai kunama saboda jarraba sai ta sadado sai ta harbi sai ina baka ko gizau saboda baya san ya tada annabi sallallahu alaihi wasallam a bacci to kun san harbin kunama ni da ba ta taba harbi na ba amma an ce na tana da zabi na Allah ya sa ba za ta same ni ba na yawa an ce sai ta sa ta dumama jikin sai na baka har hawaye yana ya so mu fita ga kuma daidai fuskan manzo Allah ko ba ya san yayi motsi kawai sai hawaye ya fita sai daga kuma tun annabi sallallahu alaihi wasallam to kun san kuka idan mutum yana kuka na murna hawayen sanyi ne da shi idan yanzu aka zo aka ce ma an biya ma maka ko za wani zai fashe da kuka da za ka taɓa hawaye za ka ji shi sanyi ya sha bamban da kuka wanda aka ce babanka ya mutu a kun gane hawayen suna da bambanci sai manzo Allah ya ji wannan hawayen kawai sai ya bude ido ya ce abubakar me ya same ka ya ce ya rasulullah kuna ma ce ta harbe ni sai sai na tsoro ba na san da motsa don kar ka tashi to dan Allah ka hararo ka a ce a cinyan ka manzo Allah yake kwance na ka hararo ka ga yadda za a yi da haka kaga su magabatan nan wajen koyi da wannan su sai ya kamata mu duba shi ya kamata mu yi koyi da su akwai wasu abubuwa wanda yake lalle bukatar al'ummar musulmi tana bukatar a sassauta wa juna a barwa Allah dan ba bai warware su sai Allah eh Allah fatan mu dai duka da mai maulidi da mara maulidi duk Allah ya hada mu a cikin aljanna ba ku ji abin ba Allah ya ba wannan fatan kai ba to a musulunci da sauranka eh sai kawa kowane musulmi fata ya shiga aljanna sai kawa kowane musulmi fata Allah ya mar gafara eh kuma Allah ya tsare mana addinin mu rayu musulmi mu mutu muna musulmi sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad